Sulami Sulawuddin a karo na talatin da ɗaya yau ta hudu ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da takwas domin sauraron fassarar diyani daga bakin malamin mu malam Shehu Mansur duk mai sauraron wannan karatu a duk inda yake in yana da tambaya ko neman ƙarin bayani yana iya tuntuɓar mai karatu a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah su bada ikon sauraro lafiya amin akramukum Allah bismillah
الله الرحمن الرحيم يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ فأنزل على بيديك أنت الماضي يا غوثي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في بيتي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من كان مستدقا في سدة البيت يا غوث كل مغيث لازم مرتبطا مما أراه من الأعوان والبيت يا نبت البرايا أنت منقذ من كل ما تدارى من سدة البيت يا خاتم الله يا من يمدهم يا قد ملكت مفاتيح من البيت أسررت أمورا أنت تدركني فيها يأتيك أنصفا من البيت وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من البيت ما لسواك وما ليس بذلك كن بل قضية أنقذ من البيت أسررت أموري يا طبيبي أقول لا طبيب فتنجيني من البيت فأجيب وتزيد جسدك لا تعالى جسد من سدة البيت أتدنا جمة ما نتبعها وتنجل من كل تعريف وقم إلى يا كافر مستندي ويوم العزيز ما كنت في بيتي يا مرجع في جميل هدي على الزري كن منتجع اسمك كنت في بيتي فأنت باب نجاة الكل خذ يده وقم بيتي إذا ما كنت في بيتي أنت طريقا فقد ناداك ملتجا وقم إلى الله أنقذ من بيتي يا شيخ ناداك كل اللاعبين به ويا إماما به ينجى من البيت أنت كريمة من بيتنا بغير دين وسدتها طاعة بالمظاليك أنكف من نعمة قد تقاربه إلى الملاك فناداكم بتزييك وأتيت محمد تجعل كرياته وأنت الملاك فاز العلم في ديك لسائكم أتدافع مصرة من أي لا يزاد الجسم يريك وأننا لسعادة الأفوز بها ما سعادة ناقة بتوفيك ثم صلاة ما تسلم أدميها لا تبين وراء من دين من أبيك ثم لدى أحمد العباس سيدنا وصعب القدم فقال زيدك يا سيدي أحمد تجعل فزيك أنت الملال فازل على زيدك اللهم
Yawwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba da haife shi ba sai dai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurin sa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi tabaraka ta'ala zul jalal wal ikram yan uwa ya mutu gaba daga inda muka tsaya a cikin yabi wata biyu ainihin ma'arif sallallahu alaihi wasallam to yau za mu tashi wal yaqut bil mutahaqqiqat in ji shehu tijiya radiyallahu anhu illahi ruhu annabi ya ruhu sai tijani yana gaya masa yana rubutawa a cikin takardar zuciya wato abin da sa jawara sunan annabi ya zama a ciki ga da ga aka yi abin ga annabi ga sai tijani sai tijani ba zai iya faɗin sunan annabi ba isa yake masa wannan ainihin rahmatu ainihin haƙƙi salatul haƙƙi kamil azim siratul sa'il al-aqsa to shine an sabba annabi da ya kuta a nan saboda kasancewar annabi shine gayar abin nema duk wani mai gani da idan zuciya to annabi shine karshen abin nema ana kiran sa aksal maram gayar abin neman dan adam to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin nema cikin daraja da tsarki da daukaka shi yasa shi an ka wato sabba haki da ya kutu da ya kutu diamond ne a cikin duwatsu ba kamar to kamar yadda shi wato diamond ya zama mai daraja a cikin zuwa in to sunan ga Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi zama mai daraja a cikin halitta shi ya sa wato za ka ji mawaƙi na hudu ya muhammadu bashar laisa kalbashar muhammadu bashar laisa kalbashar dan huwa kan ya kusa da wani hajar maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba da rubin shi kamar diamond ne a cikin wato tsakanin duwatsu a nan ne imamul bukhari da Allah ya dani ke cewa haƙan nabi ne huwa khalqi wa huwa khalqi wa lam yudani hu ilmin wala karim annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce annabawa kan halitta da kan dabi'a ba kusanta annabi ba babu wani annabi da ya kusanta da Allah wurin ilimi da karamci وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او ركبا من الديم وواجهون لديه عند حده من نقلة الإلم أو من سكنة الهتم وهو الذي تم معناه وصورته ثم صرا عديلا بارئ اللسن فعليه صلى الله عليه وسلم ولا إسلام kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika amana ya samu daukakar darajoji da girman ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam da kamala da wasahi to shi ke wasu manzo Allah ya zama ya zarce kowa wurin ɗabi'a da kyau halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai kusance shi a wurin falala ko kuma ya kusance shi a wurin hankali babu wani halitta na Allah tabaraka ta'ala da ya kai annabi daraja ko ya kai shi ilimi ko ya kai shi hankali babu don shi ne ma al-aqal awwal hankali na farko ana kiran kamun a samar da jikin shi wannan masu ne su kenan al'aqal al-awwal to zai da kace wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mafi kamalar halitta zahiri da batini wurin halitta da ilimi da ma'ana da sura ruhaniya da jiki sallallahu alaihi wasallam shi ne kowa kan mu'amala tsakaninka da Allah da kuma tsakaninka da halitta Allah shi ne imamu zikiri ke hadi ko cewa munazzahu an sharifin fi mahafilihi kada har mutum ya yi gairi mai kafi دعمت بعضهم النصارى في نبي جميع كل ما شئت في مرهم كل راتكم وانصب الى ذاتهم ما شئت من شرف وانصب الى قدمهم ما شئت من اذن فان فم رسول الله ليس له حد فيهرب عن ولادكم بخير تشير موت صوت يلتفته ولياقوت المتعسفة على هائدة معنى على هائدة ما زال الله صلى الله عليه وسلم حقيقة محمدية إذا تشير تكتم وجود كف halitta Allah ba shi suna tsakiya annabi ne annabi ya ce kowa yana ganin komai kamar yadda zaka aje kobo a tafin hannu babu wani abu ko da kwayar zarra da yake da annabi da annabi yana kallon abu kowa yake to shi ne ma'ana dinar kan ayyul mawdi' wal asli alladhi tasallu fihi an-nafahat al-ilahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ayyul markal matattara wanda ake fara komai da komai hatta numfashin ubangiji a ciki ke sauka sallallahu alaihi wasallam idan halar Allah ta sai numfasa to annabi ne zai dauka daga wannan daukar ne kuma duk zamu samu in Allah da ni shi da ba wanda zai samu sai da kace ka duk abin da mutum zai in ne ne mutum da kan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin sun yi karfi to kowane irin abu daga annabi ke ga to shine markazul fuhumi to fuhumi din nan fa ilmai ne manzo Allah kuma gane shi ne matattaran dukkan ilmai da ma'arifa wanda Allah tabaraka ta'ala ya kasama ta da dukkan halittarsa a cikin dukkan littattafai da aka saukar wa annabawa an sani akwai attaura akwai injila akwai zabura akwai shehu ibrahim akwai shehu idris ga su nan dai to duk waɗannan ilmai da ka sani baki ɗaya waɗanda Allah tabaraka ta'ala danka wa halittarsa ko kuma waɗanda aka rubuta su to suna cikin tafsirin na Allah sallallahu alaihi wasallam wal ma'ani su kuma su ne wato sanin hukunce hukuncen ubangiji duk abin da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta a cikin halittarsa Allah sallallahu alaihi wasallam masanin wannan abu ne kuma annabi shi ne ainihin ma'ani na sunayen Allah da sifofin Allah manzo Allah shi ne ma'ani na ma'arfar Allah da asrarin ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne asalin dukkan waɗannan ilimai da waɗannan sanne da muka gano annabi shi ne ainihin matattara shi ne makera shi ne tattaro komai da komai babu wani abu ko da kwayar zarra da ya fita daga cikin ilimin annabi da abin da Allah ya sani to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne munta ilimi karfan ilimi ya sa su kan sayar kayar ilimi ne sai a ce bai iya karatu bai iya rubutu ba saboda dalili ai malami da ilimi ke nema ba to shi ilimi annabi ke nema marubuci rubutu ke nema to shi rubutun na annabi ke nema to ya ga ne zai iya ko sai dai shi rubutu ya iya annabi ko kuma ilimi ya iya annabi amma ba annabi ya iya ko wani abu kuma ai ilimi gayar ilimi annabi shi ne ƙarfi dan ƙarfi ilimi ya ce annabi ya ce ko annabi ya yi to sannan ma ne sannan shi ne ƙarshen dukkan wani shi ne markazin fahimi wal ma'ani ma'ani na sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da sunan Allah baki daya dukkan wani abu da ya fita daga cikin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin annabawa da hukuncen hukuncen su da shari'o'in su da ma'arfar waliyai da dukkan fuhimi na alfiya da ilimai na malamai da dukkan wani abu da ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara to an tara ne a cikin markazin fuhimi wal ma'ani anan ake zakulowa duk wani abu da ake nema a cikin annabi ake dauko shi ne ma'anar harin da ya zuriya kullum min rasulillahi min samihu zarfan min al-bahr aw rafan min ad-din annaba su zo su dauko cikin annabi manzanni su dauko cikin annabi waliyyi su dauko cikin annabi siddiqai shahidai salihai mala'iku rawahalai aljanu musulmi kirista da magudu kowa ma ya dauko annabi duk zai iya sallallahu alaihi wasallam ba ma zai iya ya iya kowa a cikin sa yake nema to shi ne wani mutum ya yake faɗi ke cewa habibu ilahi al-ardi majma'u sha'anihi fatattaruhu indi alazz min al-halwa ولله وأنت العبد لله سيدا بسعادات هذا الخلق حتى ولا دعوة هداه إله واحد متفضل كريم فلم يدرك له مدرك دعوة فمنه نوال الكل والكل دائما وقد تركوا من بعد ذا بعره وهوى إبراهيم yace annabi shine masoyin ubangijin al'arfi annabi shine matattara sha'anin Allah kullu yana zai fi sha'anin annabi yana kan wannan kujera sai yace kaga an batar annabi da tunanin shi a cikin zuciya ta tafi alewar zaki a bakin yaro sai yace to wani da wai dan ne ma hakan da za ta faru da gare ni wa anta al-abdu lillahi alhali ya rasulullah na gane kai kadai ne bawan Allah kowa bawan ka ne sayyidan da sada ta hadal khalqi sai ne shugaba da dukkan shugabannin waɗannan halitta hakan wallahi sallahi wala da awa ba ƙarya bane ba da awa sai ce habawu Allah ya ba annabi ilahu ubangiji mai dubu suna wahidin makaɗauki mutaraddinin mai dubu ta tsakanin bayi karimin mai karamci falan yudrik lahu mudrikun sha'awa wato mudrikun wani mai rikta falan yudrik bai rikki sha'awa fage lahu ga annabi Muhammad ba duk inda mutum ya kai da gudu zai gudu ya tsaya sai ya ce wai da gurgun da yake da lafiyayyen da yake a cikin rassar annabi duk dai gurgun da yake ba gurgun da ke kai da lafiyayyen da yake a cikin rassar annabi duk dai ko ya zai ya gabi lafiyayyen zai gudu kai mara lafiyan da kai ya rasu na ka tabbata ya gabi ya tsaya da annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sai yake to zamiru na wani kulli sai ta kowa daga annabi ta wal kulli kowa da komai da'ila wa kulli yake daga annabi ta karba wa qad taraku hakika malaiku da annaba da manzanni da kudai da waliyi da sauran dukkan salai da siddiqai taraku sun bar barau sai sai annabi min ba'd za bayan wannan san da suka yi rahawa kamar ka tsoma allura ka tsoma ta har yanzu ko ko wanda ka bi yanda ka san ba a taɓa san komai ba yasa ba a gajiya a cikin neman annabi to sai ku ya ne ce wani yin akawari annabi shi ne hasken kasantattu menene ma'ana wato tun da ka ɗauko daga Allah na sallu wa sallu ala ainin rahmatin rabbaniyati wal yaqutat min tahqiqatil haqiqati bi markazil hulul ma'ani to anan akwai Allahumma wannan wawun din da gani Allahumma يا الله لا رجيك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمت منها ما لم أعلم كقاسو دكتن إلى الميد أسراري ده حتى كنت تسكين هل رنا فيك كذبا سنة النبي محمد كقاسو دكتن إلى الميد حتى كنت أسراري ده تسكين هل رنا لكوت كذبا سنة النبي كقاسو دكتن إلى الميد ده أسراري ده حتى كنت تسكين تبريد كذبا سنة النبي محمد ka kwaso dukkan ilimai da asirarai da haka ke da cikin ainihin halarar jabarutu a cikin ainihin halarar lahutu ka zuwa cikin ruhun annabi muhammad ka kwaso dukkan ilimai da asirarai da haka ke da cikin halarar hahutu ka zuwa cikin ainihin wato sirrin annabi muhammad shi ne ma'anar allahumma salli to shi ne alamomin akwai kenan ka kwaso waɗanda Allah ka zuwa a bisa hasken kasantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakkan dukkan kasantattu wato halitta Allah tabaraka ta'ala baki daya manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance shi ne hakkin kasantattu kamar yadda wato Abdurrazzaqi ya rawaito a cikin musnadin sa daga Jabir dan Abdullah al-Ansari yace qala qultu ya rasulullah ni innan nasu ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi ubana da uwata fankakka akhbirni an ayyi shay'in khalaqahu Allah qabla al-asya'i ba ni labari ya rasulullah wani abu ne Allah ya fara halitta kamin halittu komai kala sai Allah ta yauka ta'ala sai ne ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya jabiru inna Allah khalaqa qabla al-asya'i min nabiyika min nur faj'ala dhalika an-nur يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل ولم يكن في ذلك الوقت لوه ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي idan na kuma kuma yake ya gani Allah tabaraka ta'ala ya halitta hakkin annabinka kamin ya halitta sauran abubuwa shi ita ne wannan hakki yana kiyayewa da kudura Allah tabaraka ta'ala yanda adadin yanda Allah ya so a wannan lokaci babu alƙalami babu babu allo babu wuta babu aljanna babu mala'ika babu sama babu ƙasa babu rana babu wata babu aljanna babu mutum annabi ce falamma arada Allah an yakhluqa al-khalqa قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن ومن الجزء ومن الجزء الثاني العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالله عز وجل ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله من قال لك الله يقول لك أن الله تبارك وتعالى يمين يعني كاسي أمنك في ذكة والنين هكي تفوهدي في يهلك القلمي دجا تفوهنا فرقو يهلك اللي دجا تفوهنا دي يهلك في ya halitta al'arshi daga kaso na uku to kaso na hudu sai Allah ya ƙara kasa su kaso hudu sai ya halitti mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi daga kaso na ɗaya kaso na biyu ya halitti kursi kaso na uku ya halitti sauran mala'iku sun isa ga kasa kaso na hudu kaso hudu kuma sun isa ya halitta daga kaso na ɗaya ya halitti ainihin wato hasken idanuwan mummunai hasken zukatan mummunai daga kaso na ɗaya kaso na biyu ya halitta hasken zukatan su kaso na uku ya halitti ainihin hasken da kuma zuciyarsu shi ne tauhidi kenan wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah to sannan sai na umar dan kaddabi Allah ya kara masa yadda ya rabu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya umaru ata gumi man ana ana alladhi khalaqa Allah azza wa jalla awwal kulli shay'in nuri فسجد لله فبكي في سجوده سبع مئة عام فأول كل شيء فسجد لله نوري ولا فخر yake ya idan ka san komai yayi kuwa ni ne inda Allah tabaraka ta'ala ya halitti ni ne inda Allah tabaraka ta'ala inda Allah halitta haske na kamar ya halitti komai shi haske na yayi sujada ga Allah ya yanzu a cikin sujadan nan shekara ɗari bakwai farkon abin da ya fara sujada ga Allah shine haske na Umar ba alfahari nake ba yake ya Umaru أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله الأرض من نوري والكرسي من نوري والشمس والقمر من نوري ونور الأبصار من نوري والأفخار. ni wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi al'amsu daga haske na ni kursi daga haske na ya halitta rana daga haske na ya halitta wata daga haske na ya halitta hasken zukatan mummunai daga haske na da alfahari nake maka ga umar annabi ce ya umaru atadri min ana ana allazi min ajli nasara Allah liyan على قومي وأخرجه من السفينة بالسلامة ولما كتب اسمي ما اسمي يهول ولما كتب اسمي ما اسمي يهول السفينة لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت أكت السفينة فقالت على كل من دخل فهو في ضمان الله حتى يخرج ولا بكرة أمن يتي يا أمر مين عند الله تبارك وتعالى ya taimaki annabi Nuhu a bisa mutanen sa saboda ni ya fitar da shi daga cikin jirgin ruwan sa wato cikin aminci saboda ni lokacin da ya rubuta suna na ya hada da sunan Allah a jikin kwale-kwalen sa shi kenan sai Allah ya taimake shi ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana ƙarin rubutu sai ainihin jirgin yau sun yi magana da kai jirgin yau sun yake ala kullu man nakala fa huwa fi bananin lahi hatta ya khalqa ina sanar da duk wanda ya shiga yana cikin amincin Allah har ya fita ta abin da zai faru annabi ce ba alfahari nake maka ba umaru ina gaya maka ne don ka san ko ni wane ne to wannan duk da ku ne daga cikin hasken kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hasken sa ne Allah tabaraka ta'ala yake halitta komai da komai da za a halitta har kanka har abin da za ka ci har abin da za ka saka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake halitta sa sannan a baka sannan ka to dukkan kai da kike tun daga alƙalami allo al'arfi kursi sannan bakwai akwai bakwai mala'iku rawahani aljani mutane shedani hayila tabi'i anasir ajrani aflaku khayali aljanna wuta sai aljanna sai wuta dabbobi itatuwa korami tekuna iskoki tekuna da sauran ruwa baki ɗaya su baki ɗaya daga annabi aka yi shi ne ke ibrahim ta sa samaliya gairin mustafa al-badr ma'arabu وهي إذا الدور مالي مرجب هو الكل منه الكل بطن وظاهرا فظهر الصياغ ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت إليه جميع الرسل الكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم توصل بالهادي الأمين فقرب هو الكامل المحمود والسئل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم بخير الخلق كلكم مهذب سيدي فما لي معلم باين دون أبن بقاتا غير المصطفى أمبا أبن ذات الله با أمي محمد البدر تكسر وتا وهو جاء ذات الغير أكيد كيف تكسر ولي النبي ما لي مرغب بل بعدين كبير abin da ya nufi da arba ne bai ji da arba na su ko ne kuma abu sai yace in baka sani da ruwan kullu annabi shine duka yana kullu ko daga annabi bakin ya zahiran fito da yanzu tabarik yawo ta ga ke kullu ne annabi muhammadu malama masarabin ku ba mu da abin ta wannan sai yana ba da amsa ne akan sayyidi abul abbas bin mas'ud radiyallahu anhu wani babban waliyin nan wanda yake da annabi ne fa kuga dare ido na kitta ido da na harda rufe ido in buɗe da ga annabi a gabana ba to dan ana kirga musulmai da zai sa sunna to shi ne yake hadi ana tambayar shi ake cewa akar da illahu muna so mu rubuta tarihin ku kamun ku bar duniya muna so mu san shi hullan ku sai ce a da ko yanzu haka da da ban yanzu da bai shekaru da gaske aka ce ya ne ku yi ce da su yi na abul hasan al-shazab su yi na baki ɗaya shi ne sai abin haka na fita zan aka ce yanzu ba ya ce yanzu ai abin ya girma ina sha a cikin tekuna goma ina sha a tekun mala'ika jibrilu da isra'ilu da azra'ilu da mika'ilu da arruhu sannan ina sha a cikin tekun sai na abubakar da sai na umaru da sai na usmanu da sai na ali da sai na ali ko da da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai ran sai to fa baru siyahu mana na biyu da a wannan biye biye ya sai dan ga wani biye biye da yanke kun yaro da yayi duk gurin to kun muka kaza mun dai da sai mu biye shi a nan ne to yi da ta dan dole malaika ce yi karambani sai da to kun kun muka ai ya gama yayi ni ce da ni annabi ne sai yi insha Allah to shi ne ha sai rabbi ne ce a kamin nurin kaunani alkaunani halitta Allah da barka ta duniya da lahira daga hasken annabi aka yi ne daga annabi ne umuri da bi in ilmin dukkan manzanni ta hajjara suke ambaliya wal kullu har annaba da wani da kudduka da da sayyidi da kalai ni sai mu kowa ke samu ki ta sai ku Musa kaga annabi Musa ko Ibrahim da annabi Ibrahim والروح ده النبي عيسى دم مريم كلهم باكي دينه توكل kowanne su yayi kamun kafa bil hadi domin sun yadda halitta al amin amin tattalin Allah da kurbi sai suka samu kusanci zuwa fadan Allah sai al-karim al-mahmudi annan sai ne tafakki a wurin rubiya rasul annan sai ne addu'a wurin na sai ne gurin addu'a amma shi ne addu'ar shi ne bukatar da ake son addu'ar ta fara zuwa ta zuwa wa antul habibi annan kai ne masoyin Allah al-mustala abin gadon Allah wani muqarrabi kai ne na hannun daman ubangiji wa qad sayyid Allah al-aziz hajiza ubangijin ne girma ya yi shaida da Allah cewa annabi azimin mai girma ne da sanin khalqi khulqul muhazzab ya ce akwai ɗabi'a mai girma a bakar tafiya ga biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'ana Allah shine nurul akwani domin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara dukkan hasashen hasashen sa baki daya ya tara hasken rayukan annabawa da hasken rayukan waliyai da na mala'iku da na siddiqai da na shahidai da na salihai baki daya cikin hasken annabi Muhammad sai sa annabi ce ana min nurul lahi wani mumine da mun ni daga hasken Allah aka yi sauran mumine kuma daga haske na aka yi to daga annabi aka halitta dukkan kuma rayukan ma'abota duhu kuma dan kada a ce haka su ba su ma duk daga annabi waɗannan ma'abota haske daga annabi waɗannan ma'abota duhu su ma daga annabi annabi shi ne adamul arwahi idan dukkan rayuka dan Allah kuma kuma an halitta kowa da komai daga shi kuma tun kuɗa ɗaya فخلقت خلقا فبي عرفوني كنت كيلا مخفيا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا أو فأحببت قبضة مني فقلت لو يكون عبدي محمدا kun kuɗa ɗaya Allah da yarka ta'ala ya samar da kowa da komai da arge kowa da arge komai ba a cikin hasken Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ake kira al-aqal al-awwal hankali na farko a wannan makami Annabi yana da sunaye da yawa akwai riguna da Annabi yake sassawa yana cirewa yana sawa yana cirewa saboda mu amfana da in ba haka ba zai ba haka ina mun yana fadi ne ya Rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne zaka abota da baka abota da mu ba ba sai ka samu mutane irin ka ne za ka yi auratayya da baka aure da ƴaƴan mu ba ya rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne za ka yi mu'amala da baka mu'amala da kowa ba saboda ba abin da zai iya ɗauka Allah sai dai Allah ko ƙasa ba za ta yi ɗaukar su to annabi yana da sunaye da yawa a cikin wannan makama ana kiran su al-aqall awwal saboda annabi shi ya fara hankaltar Allah da barka ta ya fara gane ne Allah yake yi lokacin da Allah yake kun annabi ne fara tabbata da Allah ya ce alastu bi rabbikum annabi ne yake bala Allah ya ce fa bi arabuni kada ni to sai da shi al aqal al awwal ne hankali na farko wanda ya fara hankaltar wato umarnin Allah Allah yana so kasantar da kai sai annabi ya kasanta kai ka san ba kun ko karmi dauka Allah ne yake abu yin faru a in Allah yana so abu kare da ya nufa sai abu ya faru to dole ne sai annabi ya faru فهنا تسأل كان أنه على أقل الأول أنه في عينه كان كبير فرقه وانده يفهم تبكي إلى من الله تبارك وتعالى يظل سينه ما الله رموتين الله به سينه كما رموت رموتين الله صلى الله عليه وسلم أقول بالتالي لأتي كرة اللطائف الأولين والأفراد سينه مثالك أتكيه من تهرك جاء لو قال الله صلى الله عليه وسلم سينه هنكلي لفرقه دومن سينه هرقه جوهري كامل وجود باكي ديا دقوان جديد Allah da barka ta shi ne ya gara ta Allah domin Allah bai da farko kuma Allah bai da ƙarfi to dukkan halitta suna da farko suna da ƙarfi to annabi shi ne farkon halitta Allah baki da sai da kai ake kiransa al-aqal al-awwal saboda mai annabi shi ne ya fahimci manufar Allah da buƙatar Allah da barka ta kanu a kwararar da halitta to sannan ana kiransa a cikin Muhammadiyya wa a wannan matsayi ne ana kiransa al-qalamul a'la ana kiransa albarzakul kubra sallallahu alaihi wasallam ana kiransa ummul kitabi ana kiransa sayyidul qulubi ana kiransa martabatul wahadati ana kiransa al-ismul a'zam ana kiransa ummul haidi ana kiransa alamul zabayiti ana kiransa sayyidul sifati ana kiransa al-khalqul awwal ana kiransa al-jinnul awwal ana kiransa al-aqlul awwal ana kiransa al-mabda'ul awwal أنا كرهت الظهور الأول أنا كرهت عالم المطلق أنا كرهت موجود الإجمالي أنا كرهت الوحدة الشرفتي أنا كرهت أهدية الجمع أنا كرهت الدرة البيضاء أنا كرهت حقيقة الحقائق أنا كرهت برزة البرايا أنا كرهت عالم الرموز أنا كرهت عالم الوحدة أنا كرهت عالم الصفات anan ne sai rayu ce fa ahalan bi sharin qad atajil muhassasi muhammad abdullah sirrul munaffasi laqad jala qabla al-kayn fil bayt yadahu bi izni wa tafrin wa sirrul muhassasi tafakkara fil albab al-kayn kulluhu mazahir albab li hadha al-muhassasi تطور في الأدوار إن كان وهذا يتنكر عن أي مسؤول مخيف sai yake muna lale muna maraba da zuwan wannan wata wanda izo mana da abin keɓancewa da asirin Allah shi ne abin yabo sama da ƙasa bawan Allah na farko asiri abin ƙarfafawa hakika annabi ya kewaya kamun kai ne a cikin gairin Allah shi kaɗai idan in ji so da izini da wata irin biyaya wata sirrin da wani irin girma da sirrin da wani irin asiri mukhassasi wanda in ba annabi ba wanda yake sai ku to tafatta da fil albashi ne wannan hijaban da muka gano yanzu annabi ya boye a cikin riguna iri daban-daban ya boye a cikin akalin awwali al-mabda' al-awwali az-zuhur al-awwali alamu mudallas wa haqiqat al-haqaiqi barzatul barayidi alamu rumuli alamu al-wahdati alamu sirati annabi ya ta'awya a cikin al-qatfi sai ku kai falko falkai kullu mazahir al-batil li hadha al-muqaddas sai ba wai wannan abin da muke ganawa ba sai na kanta annabi ya boye a cikin ta inda ka sani shi ne hausa su ta ba yana ba kan masu sarki amma ya tuka ba ta san horo ba ta san horo sai ga da ido da ta gani to shi ne sai ta ta faɗa wa rasul al'iyari in ta yi wa hadahu tana kara an aure da zirin kai to bayan waɗannan riguna waɗannan rigunan kada na gano sun fi ƙarfi ne sai annabi ya ƙara cinye su saboda akwai wasu rigunan a ciki to ƙare waɗancan ne a sai annabi ya sake sa wasu rigunan dan sai cikin bai yi yawon fana sai dai Allah kawai to sai amma sun yi lullube da waɗannan riguna su ma suka yi mana kawai sai annabi ya sake sa wasu riguna riga ta farko ana kiranta martabatul arwahi sannan at-ta'yin al-awwal sannan alamul amn sannan an-nufusul mujarrada sannan alamul batin sannan haqiqatul insani sannan qara kautayi fil arwayi to annabi da yasa waɗannan din ma dai suka fi karfin mu sai Allah sai sake jirga ya kai alsabbin kuma dan dai mu amfana alsabba farko ana kiranta martabatul misali sai ana kiranta at-ta'yin ar-radi sai ana kiranta al-kawn al-jami sai ana kiranta laysa'un nun sai ana kiranta rutubatul khayal al-muntasil sai ana kiranta al-murakkabat at-tabi'i sai ana kiranta malikul jinani ta takwas ana kiranta daɗin mulki ta tara ana kiranta hadartul asma'i ta goma ana kiranta al'aqalul kulli ta sha biyu ana kiranta al-nafsul kulli ta sha biyu ana kiranta dabi'atul kulliya ta sha uku ana kiranta al-sakal kulli ta sha hudu ana kiranta al-hayyul kulli ta sha biyar ana kiranta al-jismul kulli to duk da haka dai abin yi mana sai to amma ne sai duk da wadansu al-sabbin dai ba wani ya sai da mu amfana alkabban farko annabi ya sa ta ana kiranta martabatul hissi to daga nan muka dan fara samun sauki da gane martabatul hissi sannan alamul hissi sannan alamul absari sannan murakkabatul kasifa sannan alamul shahadati sannan alamul mulki sannan alamul khalqi sannan at-ta'awun martabatul insani sannan martabatul jami'atu min asma'i was sifat to sannan sai fa ko muhammadu rasulullahi to shi ne ta gani muke amfana din nan ake ta tafiya daidai daidai to gwargwaro in mutum ya ci gaba da hukumi da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai dinga cinye maka alkabban yana gani wallahi zai dinga gano shi zai dinga gano zai dinga ga har sai ya gano wa nurul akwani mutakawwir Allahu nurus samawati wal ardi masalun nuri kamishkatun fiya misbah al-misbah fi zujaja الزجاج كأنها كوكب بحري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور تو أما يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله لكل شيء عليم to a nan ne in mutum zai zai ji wannan to shi ne maulan mutum ibrahim wajen Allah ta'ala ne a sai da yusuf da bahari sun bai lafi jarra yake a min kirari a nan tafiya yurkal kullu wal wara arzahu ya nabiyyu min jidil anbiya'u innaka al-kawni kunta wa law la talaba fi jidil al-asya'u min tahal fadl fil awani jam'an fawqa min kamalika al-ibtida'u لن تزل فوق كل فوق مجد بالترك إيمان الترك انتهاء جست قدرك فما أمامك خلق فوقك الله والبرايا وراءه yake cewa ya rasu lillahi haskenka daga shi ne kowa da komai isa mu gaba ɗaya komai da komai haskenka ne talibai yanki ne daga haskenka ya annabin da ma annabawa ma suna cikin tawaga ta ne dan rakiya ne yace ya rasulullah kai ne illar kai ne ba ba dai kai da babu kai ne ba kun ta walau la ka da danin fi zai yal asiyai da a ce ba dan kai ba sai da dukkan komai da komai ya kasance cikin gaibin Allah da ba yi shi ba eh laula kama khalaqtul khalqa inda inda Allah yake sai karshen kalma a cikin awani ba shi daya sai ne kaf sai ne karshe bayan wani abu da wato sama da kai yake ya rasulullah lam tazala fawqa kulli kulli baitin mujaddan bitar iman tarfin hau ya rasulullah baka gufe ba sai ne saman dukkan sama sai ne tarakin ko irin taraki duk wanda aka ce ya taraki ne da kai inda annabi ke ba to ta dambiyoyi in ka haɗu da annabi to shi kenan ka hau amma in dai ka haɗu da annabi to kafa ka ci baka sani ba barakatu kake samun ba darajatu ba sai an samu annabi ake samun darajatu in ba a samu annabi barakatu ake samu ita ake shiga to shi ne ya ce to ya rasulullahi kadarin ka babu wanda ya sai sai dai Allah wato gaba ɗaya talibai suna bayan ka ne saman ka ba komai sai Allah to shi ne lokacin da ainihin nufin Allah da yarka ta'ala ilimin Allah ya garato wato wato Allah ya nufin ya samar da kainatu baki dai na sama da na ƙasa da halitta na zahiri da wadini farkon abin da Allah ya fara halitta shine hakkan annabi Muhammad ya halitta shi annabi Muhammad ne daga tsarki farin hasaken zaki mai farki sai wannan haske na annabi idan kowa ya halar kudura Allah tabaraka wa ta'ala yana ta takallubi a cikin tafkokin Allah tabaraka wa ta'ala cikin tafkar gaibi adadin shekarun da Allah ya dama to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya halitta al'amfi ya halitta kursi ya halitta lai ya halitta kalam ya halitta mala'iku to daga nan sai Allah ke alkalami yi rubutu alkalami yace a ina Allah ke yi rubutu a cikin allo me zan rubuta Allah ke rubuta dukkan abin da na kaddara zai halitta daga bayi shi ke nan sai alkalami sai ya hau rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu alƙalami ya rubuta ƴan wuta masiyata ya halitta ƴan aljanna masu arziki ya halitta komai da komai wanda Allah tabaraka ta'ala ya gada mu ya halitta ya rubuta abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya halitta Allah tabaraka ta'ala da tsari yake haula ilal jannati la ubali haula ilal nar la ubali wadannan ƴan wuta ne ba abin da ya dame ni ko ne suke wadannan ƴan aljanna ne ba abin da ya dame ni ko ne suke to shi yasa idan ka gani yana annabi gani gani yana tukar annabi to ko me yake ya Allah yana cikin ha'ira ila nar la ubali sai da kai kokari ka ja jikinka rabu kada ma karabi kamihi waɗanda aka ce ha'ira ila jannati la ubali shi ne duk mutum da ya mai da lamarinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba abin da yake so sai annabi ba abin da yake nufi sai annabi bai jin daɗin sunan komai sai sunan annabi zai bukata komai da annabi to sama masa lafiya sai na ji ko sai da yana cikin ha'ula ila jannat la ilahi annabi ya ce Allah bai taɓa turo min mutum da su ya sa su ya zama dan aljanna sun lalace mutum Allah ya koro min su to dan aljanna amma duk inda mutum ya kai da lafiya ana ganin su lafiyayye in dai Allah ya koro min su to dan wutar mutum فهنا تبين الكافر عمين فسكنا مع الله إن الله تبارك وتعالى بيده فأما الذين تقوا فبالنار فهم فيها زفير وسعيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد يقول وأما الذين سئلوا هذه الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أداء غير مجدود sarki ya tabbata da ubangijin da isaukar da wannan zance a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka to daga nan Allah halitta aljanna ya halitta wuta ya halitta ijadan ya halitta ainihin taurari ya halitta sannan da ƙasai ya halitta ainihin halitta masu rai ya halitta duwatsu ya halitta tekuna ya halitta yanayi ya halitta zamani to ki tabbatar da hasken annabi idan ga faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah to daga nan Allah halitta rayukan annabawa da siddiƙai da sayyidai da salihai daga ainihin fara azurfan nan ta annabi muhammadu mai kwarji wanda aka halitta daga hasken zafi shi ne sai a nan sai annabi da shi ne rana dukkan annabiyar ta zama taurari a gefen annabi sai zai karɓi madadi daga hasken annabi su kuma sai sauran al'ummar su shi ne sai ka cewa fa a ƙara sunan layi wa wa hajibihi fa kullu kabiru inda hu da kabiru abu kamiru وموسى كميله وعيسى وهيريه وليه شكور وما تبع عبد الله الجليل وقد ظنه في الامير الجهير وكل من ظهر من الامام ظاهر وكل من دار الامير الجبير فشمسه من خير الانام وكل من كواكبه وفق السماء كبير سيتي الله تبارك وتعالى يا لا من محمد domin su kaɗai ne masoyinsa duk wani babba idan ya zo da annabi sai in yi sai ya yaro ne duk inda ya kai mutum da kaga mutum da girma kana ganin sa wani babba to kai ta adda ka ce Allah ya sa wata rana ya zo gaban annabi kana wuri a ranar ne za ka gane a shi yaro ne wai ko yaro ne ɓara ya zo gidansu da ya zo gidansu sai ya an sa baban su yin bawa haka zabga baban mari kuma ya kawo kuɗi kuma ya ba da hakuri to ya ga gani shine ke jawo wani su da mamar jiya na ga baban baba to in kana so ka gane baban babanka ko ka gane baban malaminka ko jagoranka to ka riga Allah ya duk girman wani duk girman salihu ka riga Allah ya nuna maka shi a gaban annabi a ran nan ne za ka gane a shi yaro ne duk girman mutum ya zo gaban annabi kankani ke koma shi ne sai ya ce fa kullu fa kullu kabiru inda hula kabiru duk wani babba a wurin annabi wallahi yaro abu yake ta gana ban nan na annabi khalilin annabi ibrahim wa hu musa kalilu ta ga annabi musa abokin zancen allah wa isa ta ga annabi isa wa hu ruhu wanda shi ne ruhun layi wa ne zakuru da annabi ne abdul shakur wa ma tabi abdullahi yake duka waɗannan manyan ne amma da babu kamar dan abdullahi suyin a cikin wannan ba ta ruhun da ku don su فقدمنا يسر الأمير ظهوره sai ke domin zamanai faƙad janna hakika ya yi rowa an shirya da amin daga zuwa da mutum kamar annabi Muhammad ba wani zamani da zai iya zuwa maka da mutum kamar annabi Muhammad wa kullu sai ta amma ta kada ka na rena amma ba ne da rena su ba wa kullu ya ci ne su ba ne ko kullu kowanne su min ilmi zatu teku ne mai tashin kumfa na ilimi kowane annabi teku ne mai tashin kumfa wa kullu amma ba ki da da dama har la'amini in ka ɗauko tekun ka kawo bakin tekun annabi da biyu sai zama ta dubbi. Fasan teku annabi Muhammadu shi ne ranar annabawa khairul anai zai yin talibai da kullum ba su da yake kawaki ne taurarin annabi ne wata sarari ainihin a tsakiyar sama ta biyu suna kewaye da annabi. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kankara sai ka gano annabi idan rana ta za a zama taurari sai za su ga sun baki. Ba ku tafiya suka yi ba suna nan har sun annabi ne duk ba ga shi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam idan dare yayi kuma to shi ke sai annabi sai da su kuma sai su kuma sai su dan ba da madadi shi ne sai daga ɗan ɗan wata ne abubu da wani taurari haka kuma suna ta ba da abin nan to da gari ya yayi za ka nemi karatu sai dare ya za ku gani amma idan gari ya yayi fajar ya a a sai dai annabi kawai to sai an zo cikin zulmatul adai shi daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya tara annabawa baki da cikin halarar karfe sa sai i bayyana musu da hasken annabi Muhammadu da hasken annabi suka cikin fada baki daya ya nuna kowa sai Allah ya suka ce rabbana man da shi na nuhu la ubangiji ne wani ne hasken da nuna ke mu dinnan sai Allah tabaraka ta'ala sai ce hada nuru Muhammadu wannan hasken masoyi na annabi Muhammadu shine nuna ko wanda daga shi na yi kuma daga shi zan baku duk abin zan baku in amantum bihi ja'altukum anbiya in kun imani da shi zan mai da ku annabawa fa qalu amanna bi wa saddaqna bi risalati ya hanafiyyati in ku ta iman ya wani ko mun sallama mun zan ku to kuna fadin haka sai Allah tabaraka ta'ala sai ya fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sai daga nan ne sai harkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga kiyaye al'arkin Allah tabaraka ta'ala yana godiya ga Allah yana ta godiya ga Allah yana ta godiya ga Allah godiyar da babu wanda ya taɓa yinta ba wanda ya san kana balle yayi to a nan ne Allah ya sa suna Muhammadu saboda nan godiya da dinga yi Allah Allah tabaraka ta'ala ya kawa ta annabi da wani irin wasu irin ɗabi'u banda Allah ba mai dabi'u Allah ya ba annabi su sannan Allah ya yi annabi rawani da wani irin kando na kwarjini Allah ya yi annabi rawani da wani irin kando na kabeli da girmamawa Allah ya zaba annabi da wata irin buwaya da taimako da karfafa ya ba shi mala'iku su taimaka mata sannan Allah tabaraka ta'ala ya saukar wa annabi da lafiya a cikin zuciya ya tsinka yadda annabi a bisa asiran gaibi ya ba annabi fata ya ba shi fada'il wahdiyya sannan Allah tabaraka ta'ala ce duk abin da kake so ne in baka sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi zai iya juya zuciyar dan wuta ya mai da shi dan aljanna Allah zai iya manzo Allah zai iya juya lalatattu ya zama mutumin kirki kuma zai iya juya mutumin kirki ya zama lalatattu duk inda ya kai da gaskiya ko wani irin ɗabi'a ka san misali kamar ɗabi'un tura ya ka biya har da yaran wala da wani abin da tura yana burge aikin banza ne biyan akwai da turi akwai gaskiya akwai rikon amana akwai akwai akwai cika alkawari aikin banza ne ba mu da tafiya duk gaskiyar mutum duk amanin mutum duk alkawarin sa in ba wannan da cikin aikin banza ne ado ne kai ado ne a'a sai annabi ya shiga abin kuma da hanya ba wai a kai abu haka ba sai da kai kan yin tudin tura duk za su burge ka amma ne yasa za su tafi cikin aikin banza saboda ba sa annabi a cikin su kawai suna yin sai da rayuwar su kai daɗi in ka saba mutum zai gashi saboda haka ne da rafi ba kawai to amma da za ka yi abin saboda annabi a ɗabi'un annabi ne kake kai to shi ke nan da ka samu to shi Allah ta baraka ta'ala ya ba mai zama sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa kuma Allah ta baraka ta'ala ya ba annabi daman warkar da marasa lafiya annabi ya Allah ta baraka ta'ala ya ba shi makami abin godiya ya ba shi sarki ne gangarwa ya ba annabi tuta wanda kowa ke karkashin sa har annabi Adamu ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam buwaya takakkiya ya ba shi daraja madaukakiya ya sanar da shi annabta ta tinka min ayyuki Allah da barko da ya masa albishir da manzanci ya tsin kayan da shi a bisa dukkan hukunce hukuncen ubangiji Allah da barko ta'ala ya kwarawo masa daga teku na kamalatul ihsaniyya Allah da barko ta'ala ya sanar da annabi cikakken hakuri da ilimi da tausayi da jin kai da dukkan baye baye da tsabar kyawu na lara Allah wanda ba wanda ya sani balle ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar jibril wata rana sai ya masa jibril kam ummiyarka shekara nawa kai ne jibril a rayuwarka sai jibrilu ce la adri ban san da ya rasulullahi sai da anna kawkaban yabdihu hijabin rabi bayan dai ni ina ganin wato wani tauraro yana bayyana da hijabi na hudu ba da kullu tabqir alwa sanatu bayan ko da shekara dubu saba'in nake gani wa qad ra'aytu ismail wa sab'ina alwa marratu hakika na gaisu shekara dubu saba'in da biyu na ga wannan taurari kuma na gani sai dubu saba'in fakala kuma kuma sai da zalla kuma sai ce wa in zaka rabbi ana zalika da kaukan ya gori na rage da girman ubangiji na ni ne wannan tauraron da kake gani jibril to sai da kai ma hassan annabi a cikin wannan kalma ta sai tijani wani wurin da aka wani to dai da iyaka maulan shi abul fatiyar radiyallahu ta'ala yana faɗi na annabi kirari yana cewa بظهور الأكوان المكونة جملة تكون من نور النبي محمد ومادة هذا الكون نور متدون لأجل البديء وهو نور محمد وما الكون إلا رمز نور جميل يشير إلى دال النبي محمد وما الكون إلا أنت فيه متستر مدير إلى نور النبي محمد وما الكون إلا دورة من نور جملة تمثل من نور النبي محمد وما الخلق إلا حرف هاء مركب يؤلم من أي النبي محمد وما الكون إلا قبضة النور أصله وقبضة ذاك النور نور محمد فلولاه كان الكون في الجيد بيضة وإيجاد هذا الكون نور محمد شاول الحديث وإيمان كل الخلق كان بنور كذلك كل رزق نور محمد فلولاه لم تعمل خلائق سره وسريان ذاك النور نور محمد وما كان من تكوين كل محمد وما الشيء إلا رمز نور محمد وما الليل والأقلام إلا محمد وأكثر هذا الليل نور محمد sai ba wani abu ne na alloka da kake yi ana cewa lauyin mabuzu sai ce ai hakkin annabi ne lauyi alƙalamin ma hakkin annabi Muhammadu ne sai ce kai duka ma annabi Muhammadu ne rubutun ma annabi Muhammadu ne sai da ka zamu wannan shine ma'anan wa nurul akwani in Allah da mun zo Allah ya kai mu da mu ga za mu tashi alamata kai ne a nan ne zaka gano har matar da zaka aura an jima ko gobe ita ma da bunur al-aqwal ne ka da za a haifa shi ma wallahi abin sun darana min nur al-aqwal ne kai ne sun yi abu da ka sani zaka yi adadin numfashin da zaka saka an ka kwanta bacci almuta kaumi ne duk wani abu da zai gudana almuta kaumi ne almuta kaumi ne duk daga cikin wani a kawai ne ke zuwa da shi yasa in mutum ya gano wannan to shi ya matsu da annabi Muhammad bayan da za mu ce kuma ga annabi Muhammad baki dai sai ya gano waɗannan wannan karatun da ake sai da in ka gano ya gano a ce komai yana yin to in ko ka gano komai yana yin ba za ka bar wurin ba amma da gano na shi ne sai ka dinga biye biye an gane kafa da an sarkin kano ko ai suka sa wani gaba suka dinga dukai yana dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi suka kira buwa da yake dan ne martaba suka ce hauda ka san gaskiya kake gobe to wannan ko to ne yake na kama ka hango gana annabi da ka gana ne za ka iya tsan aure ba gobe to haka yake saboda ka Allah ne kuma ya bani umarni kun kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un saboda komai Allah ya ji a yau sai saura ka za mu cika da wasiƙa ce saboda mutum Ibrahim radiyallahu ta'ala ne a cikin jarin wasayin wasiƙa ta hudu shahi na goma sha uku maulan mutum abin faɗi ya ce faslo a risaltin rajiya ta minar wasaya asali ke ne ya ce wasiƙa ta hudu daga cikin wasiyin maulan mutum Ibrahim radiyallahu ta'ala ne sai ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد بايم بسملة بحمدلة فسلام تام آمن من عند كاتبه العبد الجليل بسيده ومولاه عن كل ما سواه يقول aminci cikakke zaman ne daga marubucin sunansa bawa mai da shi da ubangijinsa wanda ya da komai da kowa yanke Allah shi ne Ibrahim dan Alhaji Abdullahi At-Tijani ila hajiri wannan wasiƙa na rubuta ta tafi zuwa ga masoyina wa muridi yalibi almajirin babana al-tariq mai gaskiya al-hasan jayan sunan shi kenan mawuzi ne an ta anan bi'an ni an sa maka billahi billahi sai ta abin yasa zan maka wannan wasiƙa ina maka nasiha ne dan Allah da Allah wannan mutum babban mutum mai kwarai almajirin baban shi Ibrahim yace wa anta alam ina so ka sani bi annaka cewa kai anta kai din nan wagawarka da waninka ka ilan man kana kowane ne ke abdullahi bayan Allah ne wa muridu shekh tijani kuma kowane ne da yake zama almajirin shekh tijani ba wa qad qarrara Allah ta'ala hakika Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar ne sabiki hukumi a cikin magabata ya kunce ba an ne ibarika hali da bayyana fi tarika tijani cewa kwararan wannan faida a cikin tarika tijani ala yi ta yi da za ta sauka ne a hannun mai ita سيرتي رضي الله عنه suke yi gaba suke radiyallahu anhu Allah ya kara wa daula ya ta wa huwa sayyid hayratu ce yake shine hayran ne shine fatahibul hayratu ya ba'uha aina ta zai kai hayla duk inda ida dama bi taqdiril azizil jabbar da ikon mabuwayi ne karfin iko wal hayratu ita hayla ta ummul afaq ita cika duniya بحول الله بدبارة الله وقدرته بكره الله بإنسانه لا يمسكها عاد ولا أيدي إسوء كامل تبيه أنا تتبيه ولا يمسكها عاد ولا أيدي إسوء لك بالكيبة ولا يهدفها شيء ولا أيدي إسوء ذنه تبا لا بد شيء بعد مكا تمتد على البصيرة فإلا في تاشم تبا كان قصد الدنيا حيث كانت التجانية بإن التجانية تكفي فإلا تابي yake wa qadibta lillahi ba'dul mashayikh hakika Allah ya jarabta wadansu daga cikin shewanni fa ba'dul ru'asa'il muqaddamin da wadansu daga cikin manyan muqaddamin bi imanin makaibi da shirya makirce makirce suna sa almajirai suna wurdi suna sa almajirai suna wurdi suna kafuwa can dawa su mutun kai su mutun kai su mutun kai sai suna kai wadda'a'i da'amil kaziya suna ta da'awoyi na kanya da maganganu na ɓatansu الكاذبة نكريا طلبا بإبهاء نور الله ويدعو بك حتى الله وعياذا الله فيكم ألا يأتي إلا أن يتم نوره في حياتك حتى الله سيك وأنت هديدي كي إن لم تمتع ينان من أن يأتي إنا يارو ناسا كان يسونا in ka zo gidan kana dauka na in ina yaro ina na gane ka kuma na ga kana so ka shiga cikin makiya na ina so ka gane sani za ka tafi ne ka saboda haka na rubuto maka wannan takarda wa wahajjiruka ina tsoratar da kai min an ta kuna min manyan mutum da ta ne wallahi kar ka zama da kun masu so su duki hakkin Allah shafaqatan bima duka ina tausayin ka da la hurfal ala zuhurin sayyidati ba ina farin ka biyo ni ba a saboda ka ce mutum ko ina ne kuma ka zuwa hanyar wulakanci na tabbata in Allah ta shi wulakanta su kai ma sai ka wulakanta shi yasa nake gaya ma wannan yace yake to ina tsoratar da kai ka kiyaye kanka karka yadda ka fita cikin su ka koma jihu ka kale su fa inna hadhihi hayla fa zaru jahi la za fa da wala da dabara Allah wa quwwati da karfin Allah wa man arada tasmiya wanda yake yaji duhu to kale ta fala yajidu ha illa zuhiyan da zai kara mata komai ba sai bayyana wa man arada tanfiyan nasi anha wanda yake yana so kore mata mutane wa an sahibi a kuma ya kore ne haila mutane fa inna ma yantirin nasu an ula'anaha to zai kore kansa mutane ne ba haila ba wai wani aini kalbisa ka kalli maganin nan da idan zuciyarka ba idan kanka ba tara sun kuma sun ce za ka ga gaskiyar abin da nake gaya maka wannan zai ta'ayyana a ka abin da ya kamata gare ka in ka barka in kana da iko ala sunuti an ta shiga hatta ta kuna minan da zai ƙara fi hakkin sayin mulmiya har ka shiga daga cikin waɗanda ne mun yi tulmuni da tsirin babu da alayi ke magana a kai su فائدة الميثاق دين ليه هل هي الجنة هنا تأتيها على كشجاع وإلا إنك ولا تجد كل ذا فجلس على حالك تبين عند الله يعزك ولا تفعل شيئا كتبت كومي أكمل كركة كومي كركة أكت إيه أنا يجي كم كتب إيه أنا زاجي مكتب كتب كي شروع كم وانت أعلم كما تسمي أنه في علم لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله لا أظن بيها رزق ملك الله في أظن الله يلها ومن أراد فيها ورده ولا أبو من يريده الله وعلا بيرفع من ده فقد من عين الله مثل في فزوجية إلى الله وعلم تسمي أن يتوى أن إنسي فإنا مك وفيها وإنسي لفي كما إن لي وكينا وفيها بفقه الله تبيت إلى الله تسير والأراني تبيت إلى الله تتولي وموالاة أهل الله تسير مثال الله كذب كل ما رمت عليه الله بالمحبة الجفوية والمجالة تتعيق زمان رمت عليه الله والمساعدة تتزمع أبو بيته Allah ya tasila an tasila ka minhum nabhatan ilahiyata wa tasila min tafi ubangiji sai ma shafe ka wala ta da ma laysa laka har kai da wani abin da ba naka ba dan kaga Allah ya ba wani ka ta ai ba shi ne ai kaza ne ai ni ne sai ce wala ta da ai daga ka kar kuma ka ta ai ba ni bane amma wani wani ƙarya yake amma wani ne abin ke wurin sai ta kar kai da wani abin da kanka kar kuma kai da'awa ga waninka qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce wala taqahu ma laysa laka bihi ilmu kar ka shiga cikin abin da baka da ilimi a kai ka tsaya akan abin da ka sani kawai in aka yi magana akan abin da ba naka bane ka shiru kawai ko mun lalace abin da ka sani ka shiru kar ka faɗi wani abin da zaka faɗi yana nan da zai tafi zai tsaya ana nan zai sako akan ka ko ya sako akan yayanka dole ne wannan kaida Allah duk abin da ka faɗi a cikin sanin dairan mutanen Allah abin yana nan sai kwan ko shekara ne wallahi sai ya dawo zai tabbata a kanka ko ya tabbata a kan yayanka to shi zai yi ya mafi kusa to kai hankali kar ka yadda kakkar dai abin da ka sani wani arada izzatar darai duk wanda yake neman girma na duniya da lahira fa innal izzata lillahi jami'an to girma ba shi ne na Allah ne wa mahabbatul lahi san Allah to wani yana mahabbata ali ana gane mai san Allah da san mutanen Allah duk inda mutum ya da cewa yana san Allah ka yana cin mutanen Allah to mutum Allah alamar san Allah da ka gani Allah ya ka tona Allah to amma kai kana cikin mutanen Allah to mutum Allah ne in ji shehu sai ku ce ga wasu ne mutanen Allah wa umul arifin billahi mutanen Allah su ne masana Allah wa zalika hada makwabcin ka wannan alhaji Muhammadu Zainaba alhaji Muhammadu Zainab arifin billahi masanin Allah ne ta'ala wala arifu min amsali arifin kuwa ni a sanin na ma ban san wani masanin Allah kamar shi ba fa kun ma'awun Allah ka zama tare da shi dan Allah wa billahi da Allah billahi cikin Allah san tafiya ne za ka amfana daga wurin shi da sun tafiya ne kuma kalamin da suka sami almajiran ka in karatun shi ma za ka amfana albarkacin shi wala ya bar ka sai wallahi idan ka wannan magana ta wani abu zai cutar ka la fi duniya wala fi akhirah ko a duniya ko a lahira wa in lam taf'al amma in ka iya da wannan magana fala ya bar lafiya ba abin da zai cuci Allah wa fa ta'lamu da sanne za ka sani fi duniya wal akhirah duniya da lahira an yi cewa ni uhibbuka la li shay'in ina son ka ne ba dan komai ba فإن اليوم بمن كان يوم لا أهد شيئا والله بانا تلقون إلا الله والله على ما نقول وكيل أما كل شيء بعد بعض من تجاه مكة والسلام لا بك لا فيها وقتل إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني المازن النوم shi Ibrahim radi Allah ta'ala shugaban waliyo ne mun san shi ne shi Ibrahim dan Alhaji Abdullahi da Tijjani shi ne wannan rubutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara a ko lokacin ana cin ganye da kofi in ka gani wasu ka a kofi in ka kalle ta to yi samu wallahi wannan abin da ya gudana har yau idan ka ji ka ga waɗanda suka wannan wulaƙantar fatilka biyutu mukhawatun bima zalam wallahi abin da suka aikata ya fiye rabin lafiya na har yau ƴaƴan su basu na komai ba ilimi ba kuɗi ba girma sai yana hudu na biyar yana tsawai wakar makaro makaran warabi falli a bada rufar jiddu babban kullu jiddu zaruri sun shirya min makinci iri iri ina fahimta an waye gari na samu girma sun samu kaskanci sun suna ɓatan su suna kore ni jama'a suna zagi suna ɓatan su Allah tabaraka ta'ala ya kore yin mutane daga wurinsa نفاعا من اسرار طاعه وساق لي رجال الثقه والرشد والعلم والفهم to shi ke su kuma sai suka zama wulaƙantattu ya'yan suka zama jahilai talakawa ba girma ba daraja ba arziki to sai da ka shi ne shi ya rubuta masa wannan takarda alhamdulillah za mu dakata ne a basiriya ake fahimtar wannan karatu ba muna zama mu zauna don mu koya mu wani karatu bane muna tajjidin sami da muke ma annabi duk wanda ka ga ya zo nan san annabi kawo shi ba karatu zai mu maka yan annabi ne kuma hadalai sun su jami sai da kaɗi wanda ya san zai ne to ya zo nan da nufin tasjidin soyayya da alƙawarin sun su jami ba wai muna zama mana mu dole mu iya komai ba amma mun iya san annabi sai da kaɗi mutum zai zo in ma mutum misali ko zai zo fi aiki mutum zai da ɗan bidiyo ya rikodin kar ka zo ba za ka iya riƙe maganar mu ba kar ka zo ka faɗi abin da ban faɗi ba yawwa ka rikodin da kyau ka je ka ba da labarin yadda ya kamata
سالم ومن وقيد المدرار تعبنا العلوم والمعارف واتنا والمرام والعوارف يا ربنا وسعت العباس يسر ومنهم مدراس وقع قلوبنا بخير جمع لا فؤادنا بنور الامه يا ربنا بخير سماتي بنوره وعلمه سماتي يا ربنا بذا يا جلاله ومن بسره لعندنا العبيد والجبالا فإذا الجنون والسبالا وقال لو الكنوز والعيونا وانسجنا الأطران وغيونا يا ربنا بسجنا سليم حسن وضع ونور الجليل أرسل المراد يا رحيم وليل الأمور يا عليم ثم صلاة وسلام للنبي وآله وصحبه والنبي يا رب يا رب يا رباه يا صمد فقم ضيفا لنا يا واجد العدو يا فضل يا ذكر يا المراد يا جري يا من لا له كف كلا ولا ولد اجبت بيت المقاد الكف وابدا يا من لا تبيع له عصا ولا ند انت جاءت لكل خائف وزن يا فضل يا يا من لا له ضد فاجد لامتك غير بيتك المعمور ولا ينالهم نزم ولا عسد للمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الانصاري يا احمد صل وسلم على خير وغد بدر محمد علي وصحبه سيدي
akwai fasi Allah ta fara alkhairi Allah ƙara mana fahimta da shi malam zai ce in lallai kowane mun ya kamata ya riga kaɗan muka riga haka zai amfani mu dole mu da rayuwar mu insha Allah la saka da alheri Allah ƙara fahimta Allah muku albarka fatiha ma salatul fati إن الصلاة والمصلين الذين أمام صالحهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك